cin adalci adalci a yi shi haske ne ko a ƙara abin da kasu ne ƙarfacin a yare duhu adalci ma'ana a yare duhu da ya zama yadda adalci ma'ana akwai adalci amma an rurrufe shi da wadansu abubuwa wanda a hankali wanda yake sai an yaye wannan yare wanda sai an sami mai yaye mai yaye wanda sai ya sami wajen wanda sai ya shi kusan mutane wanda suna son adalci ne zo da su a kansa kawai sai ku san cewa Allah wanda su gaba mai adalci shi ke da kuma da kuma da suna da kuma su ba mai adalci zai ma wani da sa da ba ko sai a cikin yawa shi ne adalci ba ɗaya adalci Thank you. wani wani misali da shi faɗi a zantuka da wani wanda suka fi zamtoci a wani da wani na kawo da shi cewa inda za a ce ba za a yi da tsohon ƙasa ya zama shugaban ƙasa kun ba ba ba ne to za a ce musu saboda mene da da su aiki ya aiki da kamar da su da su a wani da da aiki ya wuce shi ba ba da yawa idan an sanda ya wasu tsarin da su wasu ka tashi hankali sai ce me ake jira sai je kama mutane biyu da kuma saboda su waɗanda suke rike da nan rubu kuma da ba za a yi adalci ba da adalci ba na rubu adalci ba za a yi wani inda za ka yi zama adalci mutane su zama adalci su kuma suna kamar da mutum ɗaya ne kawai zai zama adalci ce ba ba wani ba ko mala'iki ne ba za mu je da wani shugabanci matuƙar waɗanda suke kewaye da shi ne wasu wanda ba su suke bi kawai ba ta cewa kawai shi ke an samu wani mutunci sai ko me zai ba su taɓa yawa da roƙon mutane sai a mai daidai kan da zai yi to shi ne aka wani ya san shi shi a daidai da zuwa da ke cikin da daga al'ada ba wanda ke cikin da daga al'ada shi ne ya shiga birnin hukuma kafin ya shiga ta hukuma an zo da yawansa yana da tsaye da tazaransa da rigar da bincikensa ya ce ko galar da wasu gudu da wannan albadara da wannan ne gari wanda kuma ga na canza na na cuci wanda ku ga tsauni da kudu ba ga tsauni shi ne wanda ɗan uwansa ya zo a kan ya ce yana fama da basu suka a wani lokaci wasu ya ce kana kana kana ba da shawarar ɗauki islam ne ko yusawi amma ba zai ci islam ne an je kansa wani ne zai aikata shi wani zai aikata shi ɗin shi kaɗai ne zai aikata shi da mutane to mutane ka shi ne ke ko ko da kuke da wani zuwa mukhtalifat النفوس المختلفة والقلوب المتشتتة التي رأيك وبررتها zukata mugu daban daban ra'ayoyi daban daban ke da son rai daban daban ina so in tabbara kuna gaskiya ko kuna gujewa gujewan awaki daga ruwan zafi ba zai yi in yayi duhu da adalci ba na nuna da zai da adalci awaki ma wajen ko in tsaida tsawon da gaskiya kuma farar da wannan ba amma ce gaskiya magana shi ne ita gaskiya ba ka tafi da abin ya ne amma saboda ayyukan wadansu mutane an da dai da gaskiyar da wani sabuwa sai ya zama saboda haka yanzu ma'ana tsawon farar da ya ya dabai da gaskiya an zo zo wata ma an zuwa wanda ke sai an ciccire su sannan aka ciccire wani abubuwan da ya tabbata da gaskiya ɗin da za a gani gaskiya za a gani da da da da hanyar da sai aka zo aka rubuta yin waɗansu abubuwa aka wannan aka nan da sai aka rubuta yin aka sa zuwa ko sai aka ce aka ce yana da ce sai ka fito wajen ku zan zama sai a ce da wata da sai ta faɗa wani da sai a shiga a ce akwai hanya an rubuta yin to aka kwakwashe waɗannan abubuwa aka kawar sai ka gasa da ma'ana to ba da wa za a yi wannan mutane ko irin mutane da suke da kamar irin su da ai haka ai haka sama da irin so waɗanda za su yi kiso ne to sai ka abin da nake wani wanda shi ne da shirin Allahumma innaka ta'lamu annahu lam yakun alladhi kana minna wa la hasada rizqa ala hasada wannan wani wani wani shaida na Allah shaida na Allah wato ainihin ka ce ka mutu kamar birnin ne ce Allah ka sani kawai kasa ko wani wani ba su da suka suka yi shi da ma Allah su ce ai Allah ya ne gaba kuma suna kare ne ko da wasu su ba Allah san ko su ba amma ne ne ne ne shi da ya ce da Allah ya ce ya ce ko ko zai wannan karɓar kuma kira kan da da na da na da kuma baya ba da وتمسك بالقلوب الكفار لكن الله لا يتفكرون وقالوا لا ما يشيء يتفكرون يا قلوب وانا قلوبكم شيء ما عندي يكفي وقوم يبكي وزير حاجة بقى لكن مثل القلوب ومثل القطار من ذلك يجب القبول القبول هذا الذي بالإسكان فأنا بواجب الطرف مش الواحد في الامور زي كده انا انا كمان تشنونيا ولكن لدى معالم ومن قبل قبل وبعض بعض إلا من مداول أبوه الأحسن إلى واحد نعم abubuwan da ake shirya da su kaga kuma inda ce lina roda lina roda ne ma nan roda umayar umayar walakin lina roda ma'alin umayar wanda yake nufin yanzu ma'alin da ke an koma a mai shi shi wani da alƙur'ani zanciyar Allah ta wanda za a iya shi ba wani wanda ya ce ko ga waɗanda annabi ya ce da duk su da alƙur'anin da harshe ba su ba kuma su ne halimofinsa a fasara shi ya fasara alƙur'ani ba sai ya ce ga wanda za ku tambaya su ne a halin zuwa ba a fasara ba a halin zuwa to sai aka koma aka mai da wuraren da ake ilimin ilimuka na addini shi ne abin da shugabanni su duk da sun suna nama kusa da duk wasu da mutane da wani ne za ka tafi su bakar wani abin wani ne ko wani da ne ce ne ce abin shi kuma da zai nama kusa da mutane da wani ce ba ne ba to annabi ce da sai dokar da suna da ne ba ka suna da ka kawo hadisi da annabi ce ne shi ɗaya a cikin sabbin gudu da ba a ce alƙali kawo abin shi ya ce da rance kawo abin kawo abin shi ta duba sai alaba da ta ce alaba da ta ina zai sai kuma kawo wani kuma ya kawo shi a nan da ne ya kawo ya kawo da sun kawo ko kuma su wanda ɗin ya ɗace a nan ya ce a musu sai da su kansu sun kawo ya za a yi wanda za a yi har haɗa wa su ba su ba annabawa ba ne kuma annabi bai ce a su annabi ya ba mutane ne wawa suka ce ba ne asha yanzu ya haifar da annabi mutane wawa sai an koma ba annabi ne ana sani shi kawai da ra'ayoyi to zan muna so mu mai da ma'alimin bi wuraren da za a san addini sai kuma a ɓata aka bi su a wani ɓata kuma wannan irin islaha fi ne kuma bayyana gyara a ƙasa wanda yake an kawo fasari a ƙasa an kawo fasari a ƙasa da hana fasari a ƙasa da bar da ba da ma ka saba da yin ƙasa sun kuma sun ayyuka da wanda wanda suka bayyana fasari a ƙasa za mu za mu gyara bayan amadul mazlumuna min ibadika wa tu'awwa ma'ashamatu dunya sai sai sai wanda aka zara wanda ake zara aka zara da ga bayan su zama sun cikin aminci ne sa sun san matan da tara da yan ba su ba wani tsara da ke tsara da aka ce da sabila ko gora ko ramu ko zuciyarsa ko matarsa ba ko ba ko wasu ma har matan ba su ke ba aka kwace da zuciya wani ɗan zargi ne yana sa wani kuma tana da suke suke ciki da mata ba yanzu mun tana da zai zauna lafiya da bayan kuma a tsaye da abubuwan da aka hana da hannu ne kawai a baya an hana hannu saboda manyan mutane da gire ne sai zan ba za a yi hannu da a ɗin za a yi matsala amma kuma ga shi kwamfan mutum to sai a rike an kai masa kuma a yi masa wani a cikin da za a yi matsala to sai a fasa sai a yi hannu da su kwamfan haka ba za a kawo su da mai da zuwa da su kwamfan isra'ila sun kasance suna hadin na na mai zina sai babban mutum sai suka ga cewa ba su haɗe sai suka ce a sami ya kun ga wani sha ba masu kun suka kura shi a cikin ruwan baya da shi gari sai ya zama sai aka ce da kuma ce yanzu sai zama yan bama sai su sha ba masu kun suka yawan yi su tsara ya ce ba da ɗoyin mutum a waɗannan jimlolin da ke kawo tarihi mun gani shafuɗe ne an ɗauka mai zanda ne ga waɗanda suka gabata da annabi hajji da ishara ya zuwa ga sun da bidan su da tawurkin nan muna ƙasa ce muna ƙasa ce a kan mulki da samun a wasu race wasu wasu wasu mutane masu tsawa ne a yi dai karatu ne a yi dai karatu ne ce ba ka je karanta tsarin shi a karanta na sunan sosai wanda ainihin eh, wannan shi bin abin hadidi ya kawo wata kissa ta waɗansu mutane da suka biyu mubira bin shu'uba da abu musa da ashkari da sai suka je- suka ce ana lokacin aikin da suka je suka roƙon hanifa aka ce ayyata da maka kawai suka je suka je yana da suka kawai kan hanyar dawowa sai suna ce musu da amiru amiru a gaban wasu mutum da mana jama'a wasu sowa amma yanzu ka komi ya yanki a wani adini sai ya ce a su makwadaita ba makwadaita muke ne ba su so muke na da sai suka ce to amma yanzu ga shi komi ya tafi lafiya amma wanda ya fi kowa kwaɗayi wani mutum suka ce wa ne sai ce ai in an ya fi kowa kwaɗayi suka ce ya kwaɗayi ne kilarin kwaɗayinsa an raba kwaɗayin mutane goma zai da kila ya ce a yau ce suka ce ya wuce zai ce suka ce to in an raba kuɗi zai da kila ya ce ya wuce in an raba rabi zai da kila ya ce su da biyu ya rabi ya rabi ya ce ya wuce su da biyu ya ce ya wuce suka ce kila ya wuce in an raba kwaɗayi dis ɗari to ya ɗebe dis ɗin da suka ce wa ne wannan suka ce ko bayan shi ana ce ba kowa a wani ɗari sai ya ce wa ne suka ce a ba ne to ai shi ya baka mulki ya ce wala ba ku ce anyway bari mu ƙari ko karanta ibn al-arab me ya faru da wannan mai dai bari mu ƙari ko karanta ko karanta amma da yanzu sai ga shi yana nuna cewa mun an fasa ne sosai yace duk ma ya da ya fi ɗaukar sa a bai fara goma yana yi ba da sun goma shi kuma da kin yi goma da shi wannan na na biyu ne da farko na farko ne dai an goma da shi sun ta yi bayan da ya mutu an lura kashe gari surukinsa ya rasu kashe gari da sa da yamma kuma likitan zai yau sai aka lura kuma wani ne ya kawo masa abinci su kashe sai aka gano abincin nan da wani bidan mulki ba amma da wannan yana so wannan yana munafasa kaga ishara ne to kuma in wanda ya kai maka a na uku kuma ba zai kai maka wasa ne mulki kawai yan gidansu kawai ba kai karatu kai kuma mutane sun yi rauni kuma wannan ya nuna rayuwa ne a abin duniya tun da duk yin tsoron Allah ake kana da tsoron rabuwa da shi ba wanda zai so ya wani yin tsoron Allah ne da ranar lahira tun da ji tsoro ne to cewa ko yawan da kuma har da nuna ne da cewa hasken addini a lokacin sa an gice shi a lokacin an gice shi maza ko menene ne cewa baro da ma'ala da bin kuma ala da bin na kuma lalle an aka ɗin shari'a mabayani ko an business so an business saboda yanzu ba san mai da za a ɗauka ne ne an ɗauka shugabanni ne kuma shugabanni sun ɗauka wasu ce su ne har a samu wasu har suna yadda su ne sai mutum ya ne bizin su ya tashi kaga mutum ya ne bizin su ko gudun to kuma nuna ya cewa akwai misali da ya bayyana tunda menene ma'anar gudun firar islafi da zalika ma'ana an bayyana ne a gidar asar wanda ke misali ya yawaita zalunci a baya ya yawaita ana ainihin garin mazlumu ana sa ya ce ba ya amalu mazlumu wanda ake zalunta su aminta kaga ana ana zalunta suna cikin suna cikin horo lokaci kuma inda yake to amuru ma aka zata jira duk wannan kwara kwara an yake akila kaka an akila duk horo ma'ana ne ba su da hannu mu ce kwamishin shari'a ba a tsira ba kuma ba a tsaro an bi an jirkita an jirkita a mu ce kwamishin a rasa a hawa shi ne to sannan ya biyo kansa ya ce allahumma inni awwalu man anaba ya allah wannan ba shi ba shi da shaida ba allah shaida allah ayat allah